على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ikon sa da rahamarsa yau muna wuri da goma sha tara daga wannan wata mai albarka watan Ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1446 daidai da 19 ga watan uku miladiyar Isa dan Maryam 2025 ubangiji Allah kai mana budi muna karatu daga nan masallacin kobar gina Alhaji Ibrahim Dorogo dake garin Ningi ta jihar Bauchi muna son da waƙiya darasin da gabata mun tsaya ne aya ta 50 daidai yau insha Allah za mu dora daga ayata 51 kenan na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim thumma innakum ayyuhal شجر من زقوم فمالئون منها البطون أدرسن دي قباتا mun ji yadda masu karyatawa da tashin alkiyama suke cewa wa kanu ya kolo na iza mituna wa kunna turaban wa zamana ina lamabuku yanzu idan muka mutu muka riɓe muka zama ƙasa za a sake tashinmu kuma ba muka yi ba wa abin awul hadi iyayenmu na farko Allah ce sun ma'ina kuma yi wa balunan mukazzibun sannan ku batattu masu karita alkiyama la'akiluna min shajarin min zakumi tabbas ba makawa bayan kun mutu kuma an tashe ku to sai kun ci wata bishiya ta zakumi bishiya ce mai kaya ba maliyo ne min halbutul sannan da wannan bishiyar mai kaya za ku cika cikinku da ita in alkiyama ya tsaya na'am فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون bayan cin watan bishiyar mai kaya ta zakumi Allah ce fasharibuna alaihi sai kuma ku sha abin sha akan wannan itace ta zakumi din min alhamimi da ruwan zafi abincin kaya ruwan tafasashen ruwa fasharibuna shurbal him sannan za ku sha ne sha irin na raƙumin da kishin ruwa ta kama shi ido a buɗe ko ido a rufe haza nuzuluhum yawmiddin wannan shine masaukin su ranar tashin alkiyama nahnu khalaqnakum Allah ya ce mu ne muka halice ku falaula tusaddiqun me yasa ba za ku gaskata ba na'am أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون Allah madaukakin sarki yace a fara'aytum ma tumnun ba kwa gani mani da kuke fitarwa idan ka so saduwa da matarka kana fitar da mani wannan mani din a antum takhluqunahu ko ne kuka halice shi am na harin khaliku na ko mu ne muka halike shi Allah ce na nu kaddarna bai da kulmaut mu ne muka kaddara sa mutuwa a tsakaninku wa ma na hannu bi masa bukina ba za ku gagare mu ba ala an nubaddila amsalakum muna da dama muna da iko mu canza mutane ba ku ba wani shi ikun fi ma la ta'lamuna sannan mu sa kirkirar ku cin abin da ba ku da ilimi akai ثلاثي ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما ما أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Allah ce walaƙad alimtumin nash'atal ula ai an koya muku an gaya muku an ilmantar da ku kirkirar farko shida na ba adamu Allah tazakkarun me yasa ba za ku azantu ba a fara'aitun mata rusun me kuke gani abin nan da kuke shukawa idan ruwan bazara ya sako za ka ɗebi irinka wanda kake buƙatar shukawa ka je ka tona rami ka busne ka dawo gida ka kwanta ba ka sanya za a yi ta yaya abin ya fito ba kai dai kawai ga tsoro ne a an tumta zara'una wato ku ne kuke fito da shi am na hannun zari'una ko mu ne muke fito da shi ba kai zaka ce kai ba ne duk iya bincikenka duk iya binkitanka baka isa ka ce ga abin da ke fitar da tsurar ƙasa ba sai ko shati faɗi kina daga duk wani abu da ilimin kimiyya kama kame ne abin da wancan ya fahimta sai ga ba shi wancan ya fahimta ba amma abin da duk Allah ya koyar ya ilmantar za ka sami iri ɗaya ne da ka baro Allah aikinsa Allah da yake tsirar da shukar kai baka sani ba kuma duk bincikenka bai zai gano ma ya ke yi da ka laiki tambayar ka wannan shukar da kake shukawa ta fito kai ne ya fito da ko Allah ne sai Allah ya ce launa sha'u la ja'alnahu hutaman fa zaltum tafakkahun inna lamurmun bal nahnu
Allah ce launa sha'u da mun so laja'allahu wannan shukar da ka yi da sai mun maida ta hutaman duk da bushe. Fazaltun tafakkahun in kuma hakan ya faru, ai za ku waye gari kuna mamaki, za ku waye gari kuna zargi, in Allah ya ga dama sai ya saukar da fari ruwan rijiya ya kafe ruwan kogi ya kafe shukar da kai ta bushe inna lamaghramun sai ku rinka tilale mu an azabtar da mu sai ku tilale mu an sauka mana da wani sharri bal nahnu mahrumun kace a mu da an haramta mana ne an hana mu shukan ne daga tun da ku kasan abin da kai kake bukata ba shi kake so kake samu ba sai abin da Allah ya so abin da kake bukata ba shi kake samu ba kaɗan ne mutum yake samun abin da yake da bukata shi ɗin ma in ka same shi za ka samu ba ɗari bisa ɗari kake samu da kake bukata ba don Allah ya nuna ma gajiyawarka in ka samu wannan sai ka rasa wannan ba dama ka ce abin da kake so a duniya ɗari bisa ɗari ka same shi Allah zai ce أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون a fara'ayatul ma'a allazi tashribun shin ba ku ganin ruwan da kuke sha ne ruwa kowane ne dandanan sa zaka tona rami ruwa ya bulbulo ka sa famfo ruwa ya biyo ta famfon ya fito a antum anzaltumu min muzni shin ruwan ko ne kuka saukar da shi daga hadarin am nahar munzilin ko muka saukar da shi waye ruwa waye halici ruwa da dan adam yana da dama yana da ikon da zai zubar da ruwa da ba zauna lafiya ba da zai yi a gonar wani bai yi a gonar wani ba amma da yace Allah bai iko ne taskar ruwan tana hannunsa kuma abin da malamai na kimiyya suka tabbatar duk ruwan da ake zubarwa a duniya yawansa ɗaya ne an gano yake nufi ruwan bara in za a sake ruwan bana to irin da bara za a zubar litas ɗin yawan litas ɗin ba a canzawa duk shekara litas ɗin ruwan ba a canzawa to in ba a canzawa me yasa wani gun yake rasawa wani gun kuma yake samu zaka samu wani gun an yi ruwan fiye da dabara haka ne ko wani gun an yi ruwan fiye da dabara nan kenan nan da ba a yi muku ba madadin sa an yi a wani gurin Daga Allah madaukakin sarki shi yake zubar da ruwan sama ya samar da shi gurin da yake so wani ruwan ya zo musu azaba wani ruwan ya zo musu ni'ima launa sha'u Allah ya ce da mun so Allahu ujajan sai mu mai da ruwan ya zama duk ruwan gishiri mu ga za ka yi fa laula tashkur dan me ba za ku gode wa Allah ba yadda ya dada muku ruwan ku sha ku ni sha ku ji dadi sai Allah ya ce أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم أنتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين akwai wata hanya da mu ma mun tarar da ita yadda ake samar da wuta ba tare da ashana ba ba tare da bakin wuta ba za mu samu karin gero a yi wa ɗaya rami ɗaya kuma a sama ana burgawa a sa auduga a ƙasa ko wani tsumma kana burgawa sai ga wuta ta tashi ana cewa ƙyasto kafin a shana ta yawaita to Allah da yake tambaya a fara'aitumun nar lati turun shin ba kwa gani wannan wutar da kuke kyastawa da kuke samar da ita tsakanin karfe da karfe ko tsakanin dutse da dutse a antum an sha'atum shajarataha da bishiyar da ake yin wannan asharar ko ake wani kasin ko da kuka fitar da ita kuka samar da ita amnahal mushrik ko muka kage ta ji Allah Allah ce nahar ja'allaha tadhkiratan mu ne muka sanya ta ta zamo abun wa'azi wa mata'an lil muqwin da kuma jin daɗi daga wannan wutar ya aka yi mutum da farko ya gano wuta a yana can gila babu wani mutum ya gano wuta to shi ne gano wutar shi ya yi ta a ba shi ya yi ta ba allah ne ya kin samar ilimin yadda zai samu wuta sai allah ya ce
فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وكذلك بكم على أفرعت أوكي نعم سيغبا
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين waɗannan tambayoyin da Allah ya yi na samar da wasu abubuwa wanda ba tunanin ɗan adam ne ya samar da su ba Allah ne ya samar da su domin jin daɗin ɗan adam ɗin sannan yake ta mai daɗin wa ya samar da su duk kafircin kafiri zai ce Allah ne sai Allah ya ce to fasabbih bismi rabbikal azim ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma fala qusbu bima waqi nujum ina rantsewa da mafada taurari wasu kace abin da ake nufi ina rantsewa da saukar alkur'ani saukar alkur'ani an saukar da shi daga saman duniya zuwa lauhil mahfuz jumlatan wahida ne a dunkula ka aje shi daga lauhil mahfuz kuma ake ɗauko shi kaɗan kaɗan kaɗan zuwa ga manzo Allah har shekara 23 to wannan masaukin Qur'anin Allah ya ce yana rantsuwa da shi innahu laqasamun law ta'lamun azim wannan fa rantsuwa ce mai girma da kun san girman Allah innahu laqur'anun karimun lalle shi wannan qur'anin wani abun karatu ne mai girma fi kitabin maknun da yake cikin littafi da yake cikin wani littafi wanda shi wani littafin an tsare shi ina kiran lahil mahfuz la yamassuhu illa mutahharun shi lahil mahfuz din ba mai taba sai mai tsarki sai mala'ika kenan ba wannan qur'anin da muke karanta yake nufi ba wancan masaukin qur'anin lawil mahfuz ba mai taba sai malaika tanzil min rabbil alamin wannan saukakke ne daga Allah ubangijin talikai dan abbas yake cewa an saukar da alqur'ani a jumlace a dunkule a dare laylatul qadr aka saukar da shi daga saman duniya an gane sannan aka daidaita shi gwargwadon bukatarsa a saukar da wannan yau a saukar da wannan gobe a saukar da watan sura kaza har zuwa 23 sai Allah madaukakin sarki ce
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون yanzu da wannan labarin na alkur'ani ne kuke karyatawa wata ja'alu da rizqakum annakum tukadzibun shikenan kuma alheri zai zama mugunta an yi muku kaza an yi muku kaza an yi muku kaza dan ku yi imani amma haka ku zai sake sa ku nisanta ga Allah falaula idza balagatul hulqum to me yasa idan rai ya zo zai fita in ya kai makogwaro kana ganin ɗanka kana ganin mahaifiyarka duk sanda kake wa matarka kana kallo tana shuri-shuri mutuwa bayan da ka iya kana son ɗanka matuƙarsu kana son mahaifinka ko mahaifiya matuƙarsu gashi tana shure-shure za ta mutu tana magagin mutuwa sai kallo me yasa ba za ka wani abu ba me yasa ba za ka cece ta ba me yasa ba za ka hana mutuwar ba Allah ce wa antum hina idan tanzurun a wani lokacin kuna kallo wanda kake so Allah ya dauke maka shi wanda kake shi wallahi wanda ya mutum da za ka tambaye shi ya shirya mutuwar zai ce bai shirya ba da zai iya magana ka ce ka shirya zai ce bai shirya ba don duniya ba a rabuwa da ita akan ba a santa duk talaucin mutum duk yadda mutum ya kai da jinya wallahi ba sa rabuwa da ita in ka ga an rabu da su dole ne daga a lokacin da mutum yake magagin mutuwa kai da shi kallo ne ba yadda ka iya ba ka da wani gudunmawa za ka bar shi wa nahanu aqrabu ilayhi minkum Allah ya ce to mu muka fi kusanci da shi maimakon walakin la tubsuna ba ku gani daga a lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo kansa Allah ya fi kusa ya fi ka kusa da shi sai Allah ya ce falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم Allah madaukakin sarki ya ce falaula in kuntum ghaira madinin me yasa idan kun kasance ba ku ne masu yin hisabi ba tarji'una in kuntum sarki ku dawo da rammana in kuna da gaskiya fa amma in kana mil muqarrabin amma idan ya kasance yana daga cikin makusanta a lokacin daukar ransa farahun wa rihanun wa jannatu na'im yana cin wani sanyi da kuma arziki rihan arziki wa jannatu na'im da kuma aljannan ni'ima daka kashi biyu ne ko kashi uku ne jama'a a lahira kashi uku suke dawa zama kashi biyu a sahabu lemin a sahabu shimal mukarramuna a sabikul awwalun kenan wannan in an ma'ambaci wannan kashin sai ambaci wancan kashin Allah madaukakin sarki ya kafa mana hujjoji da za mu yarda mu gamsu cewar Allah shi ne mai komai kuma shi ne abin bauta mawa wanda kuma ya taurin kai ga matsayinsa yanzu Allah yana ambata mana mutanen kirki sai ya ce وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم Allah ya ce wa amma in kane min ashabil yamini amma shi wanda zai mutu idan ya kasance daga mutanen dama ne mutanen kirki ne fa salamun laka min ashabil yamin amincin Allah ya tabbata a gare ka na daga mutanen dama wa ma in kana min mukazzibin dalil amma wanda zai mutun in ya kasance daga cikin makaryata ne batattu fa nuzulun min hamim to masaukinsa za a kama su ruwa ne tafasashen ruwa wa tasliyatu jahim sannan ko sai a jefa shi jahim Allah sawaka na'am إن هذا لهو حق إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم إن هذا لهو الحق اليقين lalle wannan shine gaskiya ta yaƙini wannan labarin shine labarin na tabbas fasabi bismi rabbikal azim ka tsarkake sunan ubangijin kan mai girma mun zo ƙarshen wannan sura ta waƙiya da taimakon Allah karatun da muka yi a ciki da fasara da bayani na kuskure ubangiji Allah ka yafe mana shi wanda kuma makaranta daidai muka faɗa muka fasara daidai ubangiji Allah ka ba mu ladansa kuma ka ba mu ikon aiki da shi yanzu za mu shiga sura ta gaba suratul hadidi ita wannan sura ta hadidi a jerin surorin ƙur'ani ita ce ta hamsin da bakwai kuma an saukar da ita ne a garin madina wannan surar tana kiran jama'a ne musulmai domin ta tabbatar da kuma haƙiƙanta imaninta wato tabbatar da imaninta ta haƙiƙanta imaninta bayan bismillah rahman rahim bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim na'am lahu mulkus samawati wal ard يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير kafin mu shiga surar kai tsaye wani lokaci a zama irin na najeriya sakaci daga ɓangarori daban-daban yana haifar da matsaloli masu yawa sati biyu da suka wuce an samu wani a kudancin najeriya matsafi marar addini ya ɗauko waya yana ɗaukar kansa da kansa yana yaya ga alkur'ani hukuma ta kama shi kwaɗam sai ga 'yan waye gari jiya wani yaro a maiduguri ya taso yana zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadda a shari'a akan cece kutan da ake yi takalminka yafi kowa ya sa bakinsa wannan yake ta zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an san shi hukuma ta san shi yanzu in kaga ta dauki mataki akai to ta ɗauka ne ta kiyaye lafiyar yara haka ne ko ta ɗauka da kiyaye lafiyarsa ba ta hukunta shi ba yanzu shi ba wancan da aka kama shi an kama shi ne don a kiyaye lafiyarsa ba don a hukunta shi to kaga wannan yana fusatar da mutane sai an tension ɗin ya kwanta sai kuma su fito sai ci gaba da rayuwarsu wannan yana fusatar da mu kuma duk musulmin kirki duk musulmin kirki kowa duniya ya shaida in aka taba manzo Allah bai da hakuri in aka taba alqur'ani bai da hakuri duk musulmin kirki ashe kenan tunda an san ba ma so yin hakan yana haifar da fushin mu ya kamata idan aka sami mai yi hukuma ta kama shi ta hukunta shi shi ne zaman lafiya amma in tabbashi tabbas ba abin da zai hana kashe shi ko mu ga shi za mu kashe shi ko mu mu ga shi za mu kashe shi domin duk mutumin da zaki manzon Allah kai ka sai da ranka ka kashe shi kai a kashe ka ka kashe shi kai a kashe ka bukata ta biya zaka wannan yaro waɗanda suke garin sun san shi sun san dan waye muna goyon bayan su duk abin da duk inda yake su kwakuro shi da kashe shi to wani wani shi kar masu yanka shi daga ta baya yawa yanka shi ta baya don jita daga halatta don manzala idan yana raye idan ka zage shi haƙƙinsa ne ce ya yafi amma idan ba ya raye fa wa bai yafewa da haka aka yadda idan ka zage annabi ko ka tuba sai an kashe ka wannan ka'ida ce ko ka tuba sai an kashe ka ko kana musulmi ko baka musulmi da haka mun riga duka rayukan mu fansa ne wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun mika masa Allah ya sawaka na biyu ana ta cece ku ce da baban cinidu ina gani gila kuna gani da wasu kiristoci musamman wani muhammad muhammad wani wanda yake nijar da wani a zaman a zaman ko wane ne musamman waɗannan sun fi kausasan magana a kai to su ma dai muna ja musu kunne sai kafa kafa ba laifi ba ne ka zo kai tallan addininka ka karanta addininka shi baban cinedu ba zagin kowa ke ba amma yana karanto littattafansu ne yana fada idan gaskiya ne sai su ɗauko su ƙaryata bayanin da ya yi da ilmance ba da jahilci ba da haka mu ma yadda aka bar mu muke tallan addinin mu dan musan gaskiya muke yi to kuma an bar ku ku yi tallan addinin kuwa mai sai mu kala Allah sawaka Allah ya ba mu zaman lafiya musulunci ba abin da kai san zaman lafiya musulunci shi ne sunan sama kenan zaman lafiya daka da musulunci da me yin musulunci duka suna bukatar zama lafiya to tun da ke haka ne kuwa gwamnati ta lura ta kiyaye mutuncin addini ko da ba ta yi don a zauna lafiya bayan bismillah rahman rahim sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi du abin da ke sama du abin da ke sama da du abin da ke kasa yana wa Allah tasbihi sandararre ne ko mai rai ne dabba ce ko mutum ne mai hankali ne kuma da hankali ne yana yawa Allah tasbihi musulmi ne ko ba musulmi bane yana yawa Allah tasbihi wanda ba musulmi ba shi ma akwai ibadar da yake yi amma dai ba zai amfani ta lahira ba wa huwa al-azizul hakim Allah shine marin jayi mai hikima bai da mulkin kasa nasa ne don haka mu duniya mallakar musulmai ce duniya da abin da ke cikin duniya mallakar musulmai ce duk wani wanda ba musulmi ba ya ribanci da wani ba a duniya to ya ci albarkacin musulmi don duke ta Allah ci shi ya gaje ta shi yake ba da ita ga wanda yake so wa Allah yake so musulmi haka da bai faɗa annabi ce Allah yana bada duniya ga wanda yake so da ma wanda baya so kaga Allah ko wanda baya so a duniya annabi ce amma baya bada imani sai ga wanda yake so daka imani Allah ya daukar wanda yake so ya bashi imani amma dukiya ko mulki wannan wani abu da ya zama duniya Allah yana ba wanda yake so ko mai imani ko marar imani zaka samu mai imani a cikin kuncin rayuwa za ka samu kafiri a cikin rayuwa mai yalwaciya wannan wani hikima ce a gurin Allah Allah ce lahul mulku a lahul mulku samawati rabbi mulkin samai da mulkin kasa na Allah ne yuhuyi wa yumitu shi yake rayawa shi yake kashewa to dan me za ka ji tsoron mutuwa wala ba ji tsoron mutuwa ka shirya mata a kowane lokaci ka shirya mata a kowane lokaci ka yi fatan idan za ka yi mutu ka mutu irin hanyar mutanen farko na kwarai ka mutu yadda mutanen farko suka mutu a kai kai maka mutu a kai in ba ka son mutuwa a nan musa alaihissalatu wasalam lokacin mutuwa tana zuwa ido da ido da aka aika wa annabi suleiman mala'ikan mutuwa ya ce a ba zai yiwu ba hasali suka fara kokawa hasali da gaurawa mutuwar mari sai da idan ɗaya fita mala'ikan mutuwa koma gurin Allah ya ubangiji ka aike ni gurin wanda baya son mutuwa Allah ya kawo annan Musa annan Musa rayuwar duniya kake so ka samu bayan saniya ka sa tafin hannunka guda biyu ka rufe duk gashin da tafin hannunka ya taba to shine yawan shekarun ka duniya duk ina ne kife iya inda tabaka ne kife din nan to a kirga yawan shekarun ka kenan a duniya zai ce ya ubangiji in suka kare fa yake da ko sai mutuwa na na sadaka a zuwa dauke ne yanzu na miƙa a zuwa dauke ne yanzu in dai za a mutum to wani lokacin da yawar ai masifa ce inda ka za ka mutum inda ka za ka mutum to ka mutu akan imani da haka akan addini ta kowace hanya kan kare addini kan kare musulunci ba za mu daina fada ba ba za mu daina ziga mutane ba ba za mu daina ɗora mutane a kai ba wajen kare addini mun ba da ranmu ran nan guda ɗaya ne in an kashe ka ka tafi kenan kuma shi mai imani da a ce ana mutuwa sau ɗari ka mutu ka dawo a sace kashe ka ka mutu ka dawo a sace kashe ka wallahi saboda daɗin imani za ka yi haka Allah shi ke kashewa shi yake rayawa wa huwa ala kulli shay'in qadirun Allah akan komai mai iko ne sai Allah ya ce هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو الأول والآخر والظاهر والباطن Allah shi ne na farko kafin komai shi Allah ba samar da shi aka yi ba ballantana ka ce da wannan lokaci ne aka samar da shi daka shi ne na farko kafin komai shi ya samar da komai wal akhiru Allah shi ne na ƙarshe bayansa babu wani abu idan an gama zaman duniya duniya ta ƙare duniyar dubba kowa ba komai Allah shi ne saura shi kadai da aka ƙarshensa babu kowa kafin shi babu kowa walbaɗin kuma Allah shi ne a baɗini yana nan a zahiri yana nan a batini wa huwa bi kulli shay'in alim na kashi Allah ya san komai babu wani abu da yake waje da ilimin Allah huwa allazi khalaqa samawati wal arda shine wanda ya halitta sammai da ƙasa annabi ya sallallahu alaihi wasallama kowace kaurin sama murfi ce ɗaya kan daya tafiya ce ta shekara 500 haka intabal tsakanin ƙasa zuwa sama ta daya haka sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu duka tafiya ta 500 biyar ce sun mastawa al'arshi sannan Allah da ya ta kan al'arshi ya daidaita kan al'arshi al'arshi tana saman duniya ta bakwai ya alama ya lujju fil arbi Allah duk abin da ke shiga ƙasa Allah ya san shi Allah ya san abin da yake shiga cikin ƙasa wa ma ya kurju fiha da abin da yake fitowa daga ƙasar wa ma yunazzilu minas sama'i Allah ya san abin da yake saukowa daga sama wa ma ya arju fiya Allah ya san abin da yake hawa sama wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah ya tare da ku duk inda kuke duk inda kake Allah yana tare da kai domin akwai mala'ikunsa waɗanda aka ɗora musu nauyin kiyaye ka akwai mala'ikunsa waɗanda aka ɗora musu nauyin lura da abin da kake aikatawa duk sassan jikinka duk gaɓoɓin jikinka akwai mala'ikun da suke kula da wannan akwai mai lura da tafiyarka mai lura da cin abincinka mai sarrafa abincinka daidai ransu wallahu bima ta'maluna basirun Allah duk abin da kuke yana gani ko a boye ko a bayyane ko a duhu ko a haske duk abin da kake Allah yana kallon ka da ka ƙara aikata kita ma Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikata duk abin da kake zo ka aikata ya manzo Allah aikata duk abin da kake so ka aikata ka so duk wanda kake so ka zo ka so duk da sai ka barta ka aikata mai kyau ka aikata mara kyau duniya sai ka barta ka ji daɗi ka sha wahala dole da sai ka barta Allah sai ya ce له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور الله يتي له ملك السماوات والأرض ملك سمي da mulkin ƙasa na Allah ne shi yake control ɗinsu rumar control ɗin yana hannunsa sai ya juya duniyar yadda yake so ya juya sama yadda yake so waye la yasujul umur ga Allah ake mai da duka al'amura yulijul layla fi nahari Allah yana shigar da dare cikin wuni wa yulijul nahara fil layli kuma ya shigar da wuni cikin dare wani lokaci kaga awoyin wuni sun fi yawa wani lokaci kaga awoyin dare sun fi yawa Allah shi ke shigar da wani cikin wannan Allah ya ce wa huwa alimun bi zati sudur dan haka Allah ya san abin da ke cikin girki abin da zuciyarka take kullawa take wasuwasun sa Allah ya sani tun kafin ka furta magana Allah ya sani amma da yace Allah yana san dan adam duk abin da ka furta shi a cikin zuciyarka ka faɗa a zuciya baka furta shi a halcenka ba wannan abin ba za ka maka shi ba aboye yake abin da ya fito fili shi ake kama ka da shi yanzu misali a zuciyarka ai za ka zo lokacin tana riya ma ya Allah ma yake tana riya ma ya Allah yake ma tukunna amma a zuciyar ne Allah ba zai kama ka da wannan ba yi za muke cewa shari'a ba ta hana laifi shari'a ba ta hana laifi me mai hana laifi imani abinda shari'a take hanawa bayyana laifi idan ka bayyana laifi a kama ka hukunta ka idan ka ɓoye ba a ganka ba tsakaninka da Allah ne kowa daga lokacin da kake ɓoye ba mai ganinka babu hukuma babu mutane yanzu tsoron allahnka ne kuma zai hana ka aikata mummunan laifin idan kuma a cikin jama'a ne yanzu tsoron hukuma ne zai hana ka aikata wannan mummunan laifin yasa barawo in zai yi sata sai ya bari sai dare yayi sai mai gidan yayi bacci inda rana ne zai kwaci mashin din dan acaba sai ya lallabe shi ya kai gunda ba jama'a sai ya kwaci ya san in ya kwaci a cikin jama'a to ko za a kama shi shi sa wata sai da Umar Allah ya kara masa yadda cikin dare yana zaga Madina sai ya ji hayaniya a wani gida ashe mai gidan yana shakatawa ne kawai ga masu garaya ana mulu ana shan giya ga karuwa ana tarawa amma ya kula kofar gida sai na umar ya taba kofar gida ya ji gida gamgam ha ya ga ba zai iya bari ba tun yana khalifa ne sai ya zaga ta katanga sai ya hau gidan ya fada gida ya je sami gida na kama ka ka saba wa a umar na san na saba wa Allah amma wani ɗaya ne kuma kai uku ka saba wa Allah na farko dai Allah ya ce wala ta jassasu kada ku yi binciken kwakwaf sai ka gano mai laifi ya aka yi ka yi bincike ka kare wannan aya na biyu Allah ya ce in za ku shiga gida to ku shiga ta kofar gida ba ta bayan gida ba kai ga ta bayan gida ka tsalle komin gida na uku Allah ya ce in za ku shiga gida ku yi sallama ku nemi izinin mai gidan ka shigo min gida ba izini kuma da ce kayi gaskiya da daman shi wani haka yake duk abin da ya yi duk zafin ransa kana kamar aya shi kenan ya yi saranta ya haƙura umar ya fita ya bar gida kashe gari sai ga mutumin ya zo masallaci yana rada umar umar kana fita da tuba ai nema ina fita wannan magani ban gaya kowa ba ma ina fata mun gane ke na yanzu ka ɓuya ka ɓuya ka yi abinda ka ga dama wannan kuma kai da Allah amma ka fito fili ka yi idan ka yi a fili wani zai sha'awa yanzu wani ka shawo giya kana tangadi a kan titi wallahi wani sha'awa yake wannan tangadi na kan sha'awa yake yi shi ma zai gwada musamman yaran mu ne zama matasan nan za ga yaro ya sa tsinki ya kunna wuta yana zuka yana shan sigari don ya ga ana yi shi bai samu muni ba ne yanzu ka kama hannun karuwa kana wata a titi wani sha'awa yake yi shi ma kamawa zai yi in ya samu dama wani malamin makaranta gurgu ne yana tafi a ƙaƙi ɗingi haka yana yawan zanzaro kawai sai ga wani yaro a bayan an dawo gida yaro sai ya stokin shi ma kawai zai kama ɗingi shi a cikin gida a kai mata haka na gama yake yi yana gano na darasi ne da wata bugari Allah sai ce
aminu billahi wa rasulihi wa anfaqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi
yar karatun nan aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير آمنوا بالله ورسوله كي إيماني دا الله دا كما منزنسا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه kuma ku ciyar daga abin da Allah ya sa kuka zama khalifofinsa dukiyar da ka samu ta wani ce Allah ya gaje ta ya baka to da ya baka sai ce kuma ga yadda zaka daita fallazina amanu minkum waɗanda suka yi imani daga cikinku wa anfaqu kuma suka ciyar lahum ajrun kabir suna da lada mai girma ka yi imani kuma ka ciyar hali irin na yanzu lokacin da mabukata suka fi masu shi yawa mutum ka lura idan Allah ya baka dukiya ba fa kai kadai ba ba da iyalanka ƴaƴanka da matanka ba su kadai da suke da haƙƙi a wani dukiya da Allah ya baka ba idan Allah ya baka dukiya wallahi akwai haƙoƙin mutane da yawa a ciki shi yasa idan kana da dukiya kana da kirki kana kyauta sai ga mutane ana ta ɗuruwa gidanka da safi da rana da yamma da daddu ana zuwa kana da kirki suna zuwa karban haƙoƙinsu sai kuma kana ba su in Allah da zai kuma dukiyar ta ƙare wa zai zo haƙƙinsu ya ƙare a gurinka shi kenan a huta amma idan Allah ya baka dukiya sai ka hana mutane haƙoƙinsu sai ka hau kai ka zauna Allah kuma sai jarabce ka sai ka zama bawan dukiya idan kuma ka zama bawan dukiya ka shiga uku umarni ne na Allah in Allah ya baka dukiya to ka ciyar ciyarwa na dole da ciyarwa na nafila ciyarwa na dole ne ka bada zakka ciyarwa na nafila ka taimaka wanda ke da mabukaci ga marayu jiya a kwamitin prison bara an fidda wani yaro daga cikin firzina kun san laifinsa buhun shinkafa ya sata ya je ya sayar don ya biya kudin jarrabawa kudin ne ku kowa ya don ya biya kudin me yasa yi wani nan ba taimako ba taimako ka ga da alƙalima mutumin kirki ne wala ba zai ɗori shi ba da alƙalin mutumin kirki ne wallahi ba zai dore shi ba ina sai na umar ne an zo da yara gabansa sun saci raƙumi saura kaɗan ya yi musu hukunci sai lura yaran suna da matsaloli akwai wahalar alamun yunwa a jikinsu me yasa kuka yi sata suka ce matsalar rayuwa ce yunwa ce wane ne sarkin yanki aka ce wane ne a zo da shi tsabagen rashin iya mulkinka ga talakawanka suna yin sata to kai za ka biya ko kuma kada yadda sai kawo ku a matsayin barayi ka ga da alƙalin mutumin shi ne wallahi bai kawo neman hukunci ba Allah sawaka ire-iren wani suna da yawa da haka jama'a wallahi idan kana so ɗanka ya zama mutumin kirki to ba da gudunmawa 'ya'yan makota su zama da kirki idan 'ya'yan makota suka lalace wallahi na kama zai lalace in 'ya'yan makota suka zama da banza wallahi na kama zai zama da banza don da su yake mu'amala yadda ɗabi'arsu za ta yi tasiri a jikinsa na kama zai tasiri a jikinsa ba mu haɗa kai mu haɗa hannu yaran da ake mutuwa a basu wallahi iyayensu ba a sanin suka mutu suka basu ba yaran da iyayensu ba su da hali na su karantar da su islamiyya da boko wallahi ba zaɓin iyayen ba ne ku da kuke da hali a unguwar kun san su ku da kuke da hali a unguwar kun san su ku taimaka don abin ya zama wallahi yawan sace-sacen da muke fama da shi yanzu galibi laifin shugabanninmu ne masu hali da masu mulki galibi laifin su ne laiba mai kwa gyarawa za mu taka tare insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ce ko shawara to kan addu'a ne yana cikin wani hali ubangiji Allah ka fitar shi daga wani hali ke ciki da kuma dukkan sauran musulmai ga baki daya assalamu alaikum yanzu hukumar da ta kare rayuwar wanda ya wulakanta annabi alƙali ce a mai a musulmi eh hukumar da ta kare wanda ya aibanta manzan Allah ya ga Qur'ani ya dace a yi mata biyayya biyayya kashi biyu ce akwai tawan akwai karhan yanzu muna yi wa hukuma biyayya ne akan dole ba kan muna so ba constitution tsine masa mamaki Allah tsine masa albarka demokratiya demokrasi tsine mata muke yi ba ma tare da ita amma an fi ƙarfinmu dole mu zama mun ƙasƙantar da kai gida a bisa larura amma muna addu'ar kuma Allah ya kawo lokacin da za mu fi ƙarfinta idan ka ce ba za ka yi mata biyayya ba to za a samu matsala matsaloli masu yawa ila inda ba mata biyayya yanzu taruwan nan ma da ba ba tare a nan gurin dole mata biyayya amma Allah ya san a zuciyarmu an tilasta mana yin ba masu Allah ya fi mana kuma na biyu kowace hukuma takan ce Allah ne ya yi ta bai yi ta don ta kare masu addinin masu addininsa ba masu addininsa ba a ƙara mana haske malam e gaskiya ne duk wani matsayi a duniya Allah ne ke barwa idan gwamnati aka kafa ta duk hanyar da aka kafa ta Allah ne ya bata juyi mulki yayi zabe aka yi ci sahihin zabe magudi ya ci zabe shugaba ne kuma Allah ne ya bashi wannan shugabancin kuma dole ne mabiye masa biyayya ta duk hanyar da shugaba ya bi ya zama shugaba to dole ne ya yi masa biyayya shi yasa lokacin da Hajjudi Yusuf Sakafi ya zama shugaba akwai sahabbai sauran sahabbai na Abdullahi ibn Zubairu sun yi masa biyayya sun yi masa da'a saboda bi amma ba sa tare da shugabancinsa amma sun yi masa biyayya don matsayinsa na shugaba umarni ko kuma kwaikwayon umarni manzo Allah wayan ta'amara alaikum abdan habashiyyan wanda ya zama shugabanku ku masa biyayya ko da bawa ne dan habasha ina ba ta mun gane assalamu alaikum malam shin wani irin ibadu ne mutum zai yi zai iya yi domin Allah ya isarwa mamaci idan ya idan ya ya yi aikin yin niyyar furtawa ne ko kuma a zuciya ne wanda irin aiki ne mutum zai yi ya amfani da mamaci ko to zai furta abin ne ko kwalli duniya kawai zai a zuciya to na farko akwai manganu a kan a wurin malamai misali sadakar da wani aikin alheri na karanta ƙwarar ce ladan Allah ya ba ma wani na gina rijiyar ce ladan Allah ya ba ma wani na gina masallaci wasu malamai suka ce ya takaita tsakanin ɗa uba ɗa da iyaye amma ba ga magarin mutane ba an gane? wasu suka ce a kowa za ka yi masa kyautar sadaka amma ni gaskiya na fi karkata ya fi alaƙa tsakanin ɗari iyaye dogoro da wancan hadisin idan mutum ya mutu aikinsa ya yanki kagar da gaskiya ce awwaladin salihu ne da ulahu na ba ta gane to idan hakan ne in ma na gama garin mutanen ne in ma yaya ne ba sai kafirta ba a zuciyarka za ka yi niyyar Allah ya ba ma wani lada na ba ta gane wallahu alam Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin